أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قد الله تبارك وتعالى da ya nuna mana wannan lokaci yau muna 29 ga watan jimada akir hijira na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 21 ga watan Januwari na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatun mu na littafin Maulana Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim ya radiyallahu anhu da ake ce masa ruhul adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafin nan na sharhi na lubbin lubbi muna cikin baitukan nan da shekul islami wa tsarar lanam alhaji ibrahim ya sarrafi allah wa hannu yake cewa iza qalibta matalaban azimta fa ghayruhu yadri wa ma daraita yadfa'u ma yadurru lutfan minhu la tattahiman ilahana fatuqzala shekul islami yana gaya mana cikin waɗannan baituka cewa shi dan adam idan yana nema abun nema ya rasa to Allah tabaraka wa ta'ala shi sun cutar wannan abun shi bai sani ba Allah yana tunkuɗar da abun da zai cutar da shi saboda tausasawa daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala kar ka tumi Allah balle ka walatanta balle ka tozarta to mai lubun lubbi yana gaya mana a karatun da ya gabata idan ba manta ba yana baka salon yadda ake so ka zama wajen nema wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya za ka zama har ya kamar hadisi na Nabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa shi musulmi idan ya roki Allah to in dai bai yi sabo a cikin roƙon sa ba yake zumunci ba Allah zai bashi da abubuwa guda uku ko ya gaggauta masa abin da ya roka ko kuma ya jinkirta masa sai a lahira ko kuma ya tafiyar da wani mummuna abu a gare shi to saboda haka dai yana ƙara mana bayani akan yadda ake so ka zama idan kana nema a wajen Allah tabaraka ta'ala yace wa bil jumlati inna du'a ni'matun 'azimatun la yajuzu liman indahu aqlun imani salim an yakuna fiha maqbuna iz man ghabina fiha faqad kasira husn al-'azm fi talab wa basiru sahibu hadha al-khusran ma'lum ala wa huwa tarzu an bisadi al-haqiqa kama amat rabbaniyya لأنه حتى إذا حصل له المطلب يذل في حقيقة مساما بالغبن لأنه نسي الشكر ففارق الحق واعتمد على الخلق ولا يستعين بغير الله إلا مخزون yace mana wa bil jumlati yace idan zai takaita dai a cikin jumla inna du'a ni'matun azimatu lalle ta addu'a wata ni'ima ce mai girma la yajuzu liman indahu aqlun imani baya halata ga wanda a wajensa akwai hankali na imani kyakkyawan hankali salim an ya kuna fiya magbunan ya kasance ya bari ya yi asara baya samun addu'a izman gabi na fiya saboda wanda ya rasa addu'a bakar kasirar husun la'azari to ya rasa kyakkyawan ladabi fi tsalabi a cikin nema wa basiru sahibu hadar kusurwar ma'alumun sannan makomar wanda ya zama abocin wannan hasara sananne ne ala saurara ku ji huwa taradu an bi sabil hadida kama amsa rabbaniya shine a kore shi a wato a kore shi a cikin bisatu rahmatur rabbaniya ya rasa samu wajen zama a cikin halara ta Allah tabaaraka ta'ala li'annahu hatta idza hazalahu al-matlab saboda shi idan har ya samu abin da yake nema yazillu fi haqiqati musaban bil ghabni zai zauna ne a cikin hakika kuma yana ganin ya samu asara li'annahu nasiya shukr saboda ya manta godiya fa faraq alhaq sannan ya rabu da alhaq gaskiya wa ta mana alal khalq sannan ya dogara da halittu wala yasta'inu bi ghairi llahi illa maqdul ba wanda zai nemi taimako da wani Allah sai dai wanda ya kasance kaskantacce fa fil hadis ya zo a cikin hadisi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz wa man taraka al-isti'anata billahi wasta'ana bighayrihi wakalahu Allah ila man ista'ana bihi fa sara makhzulan yace ya ba cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihris ala ma yanfa'uka kai kwadaya kan abin da zai amfane ka wasta'in billah ka nemi taimakon Allah wala ta'jaz kar ka kasa wa man taraka al-isti'anata billahi wanda ya bar neman taimakon Allah wasta'ana bi ghairihi ya nemi taimakon waninsa wakalahu Allah ila man ista'ana bihi Allah zai tura shi zuwa ga wanda ya nemi taimako a wajensa fasara makzulan sai ya kasance ya koma kaskantacce ga wannan wajen mai lubulub yana gaya mana cewa ita addu'a wata ni'ima ce mai girma ka nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ka roki Allah to ni'ima ce mai girma idan Allah maka ita sai ya zama kana roƙonsa a cikin dukkan wani motsinka da cikin yanayinka yace baya halarta ga wanda yake da hankali cikakke yake da hankali cikakke ga imani ya zauna a cikin zuciyarsa ya kasance ya bari baya yin addu'a idan yana da hankali cikakke to zaka samu yana roƙon Allah cikin dukkan lamarinsa ko a cikin duk abin da yake yi yace wanda yayi asara bai samu addu'a ba bai samu roƙon Allah ba to yayi asaran kyakkyawan ladabi tsakaninsa da abin da yake nema duk abin da yake nema sai ya kyauta ladabi a cikin neman da yake to idan kuma baya addu'a to ya bata ladabin kenan sannan yace makomar wanda yayi wannan asaran sa din biya ce an san ina ne makomarsa ina ne makomar ta sai ce shine a kore shi daga halaran Allah tabaraka ta'ala saboda shi yanzu matsalab dinsa abin da yake nema duka baya nema a wajen Allah tabaraka ta'ala bai samu hankalin da zai gane neman su zai nema a wajen Allah ba to saboda haka sai a kore shi a hadalan Allah tabaraka ta'ala sai ya fita wannan halaran saboda bai gane cewa a wajen Allah yake nema ba sannan sai kara maka ce to ai karka yi zamani iya matsalab ne ba wai iya abun nema ba zai yi kana nema da Allah tabaraka ta'ala ko kana nema a wajen Allah sai ka samu abun da kake nema kuma sai a jarrabe ka kuma da da asara ne bayan ka samu sai a jarrabe ka da asara a hakika ka samu amma kuma a zahiri kuma ga asara tana nan ta same ka yace me yake jawo wannan shine li'annahu nasiya shukr saboda zaka samu mutum ya manta godiya ya samu amma ya manta godiya ya gode wa Allah da ya bashi ya manta godiya a cikin furucinsa ba za a ji ya gode ya gode ba a cikin yanayin abin da yake aikatawa ba ba halin godiya a ciki ba alamun ya gode wa Allah tabaraka wataala da ya biya masa bukatarsa da yake nema sai dai ma kawai shi dai kawai yana kaman ma ba a samu ba har yanzu yana ga abin da yake nema har yanzu bai samu ba to kaga wannan shi ma an jarrabe shi da asara gashi na an bashi amma an jarrabe shi da asara saboda mai ya gagar gode sannan wa farakal haqq ya rabu da alhaqu gaskiya Allah tabaraka wataala ya rabu da Allah tabaraka wataala cikin duk abin da yake ya rabu da Allah wa atamara ala alkhalq ya dogara da halittu yana da su suke bashi su suke hana shi su suke iya masa su suke masa abubuwa sai tsammanin waɗannan halittun ne suka yi abin da suka yi ya samu abin da ya samu sai tsammani su suka tsaya shi yasa samuwar ta samu ya dogara da su kenan ya rabu da alhaqqu gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala zalika bi anna Allah huwa alhaqqu wa anna ma tad'un min dunihi albatil Allah tabaraka wa ta'ala yace mana Allah shine gaskiya abinda ba Allah ba to batilu ne wato ba gaskiya bane bai lalacewa ne ba abinda ba Allah tabaraka wa ta'ala to shi ne aka ce idan za ka yi roƙo ko kana roƙon Allah kana nema wajen Allah tabaraka wa ta'ala to ya zama kar ka manta godiya kar ka manta godiya a cikin roƙonka shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake kiyamul laili har sawun da yake kumbura sai an kuma ma in gari ya waye sai tana Aisha sai ta hawa ta ce ya Rasulullah Allah bai tsora maka wannan abun ba Allah bai dora maka ba liya gafira laka Allah ma ta kaddam min zambika wa ta akara wa bi munimatu alayka wa yajika siratan mustaqima Allah ya maka komai amma sawunka da sawun ta kuma mashi liya ga mata sai ce mata afala akunu abdan shakura shin ba zan zama bawa mai godiya ba ashe ka gode a cikin ni'imar da Allah ya maka shine ka sake tashi shine ka gode ba ka kwanta ba ka ce ai duk dagiyar nan dama abu kaza ne kuma alhamdulillah ya samu shi sai sai ka rubuce ka zauna a a da ya samu ne ma zaka tashi ka sake kusantan Allah tabaraka ta'ala kar ya zama samu abun ya ja maka kayan nisa da Allah ko ka dogara da mutane sannan yace wala yasta'inu bi ghairi llahi illa maqdur ba wanda zai nemi taimako da wani Allah sai wanda ya riga ya asara sai wanda ya riga ya tabi kamar da shi ya gaya maka cewa ya dafa umma ya zuru rufan minhu la tattahiman ilahana fatukzala karka tumi Allah sai ka tabi to ashe wanda zai nemi taimako da wani Allah to shine ya shiga cikin tabewa ba wanda zai nemi taimako a wajen wani Allah tabaraka ta'ala sai ya zama tabibbe taimako na hissan da ma'anan dindika ana so ka ji cewa Allah ne zai maka a zahirinka da batininka Allah ne zai baka Allah ne zai baka amma in zama ba haka ba to zaka zama ta dindike ke saboda ya zo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iris alama yan fauka kayi kwadayin abin da zai amfanar da kai duk abin da zai amfanar da kai kayi kwadayin sa kaga cewar ka same shi abin da zai jawo maka amfani na duniya ne ko na lahira ne amma yanzu mun koma muna kwadayin abin da ba zai amfane mu ba abin da zai amfane mu ba ma kwadayin sa abin da zai amfane mu bai dame mu ba sai wanda ba zai amfane mu ba ka sani ba da lokaci ka kake kana wani abun banza wanda ba shi da amfani a rayuwarka ta duniya ba shi da amfani a rayuwarka ta lahira amma za ka taɓata lokacin ka kana kwaɗayi kana marmarin wannan abu abun banza kana kwaɗayinsa kana marmarinsa amma wanda zai amfane ka kuma kawashe shi ba ka sonsa kawashe shi ba ka sonsa ina gidan musulunci kake a makamun islami arkanun islamin nan kansu da kyar kake yi da kyar kake iyawa salloli biyar da sauran abubuwa cikin za ka yi ba ka kaɗayin ba a ce lokaci ya yi za a yi sallah ko wani abu mai kamata balle a zo maganin kana munajati kana jin daɗin munajati a sai dai ma kana gaggawar ya za a yi ka samu ka mimmi ka ka huta in kai dan dariƙa ne kai dan tijjaniya ne kai dan faila ne ba mu mamaki ba ne ba ka jin daɗin wannan yanayin da ake ciki kuma ziba za ka yi kai sauri kake ka samu a yi a tashi in lazimi ne nan ma ba ka ma faɗayin ma lokacin kake yanzu ma zuwanka kuma amfani da zai amfane ka amma mun koma wannan abin da zai amfane mun ba mu damu da shi ba amfani ne zaka ne amfanar da kanka a duniya ko a lahira amma bai dame ka ba neman ilimi ne watakila da ya shafi abin da ya shafi karatun addininka da rayuwarka da tsarkake zuciyarka in misali harkar subancin ake magana da sauransu amma ba ka kwaɗayi ba ka marmari a wannan layi idan ana so a ga kwaɗayinka da marmarinka a yi maganar kuɗi za ka samu kuɗi to nan ne hankalinka zai tashi idan za ka je wajen wajen budurwarka ko wajen wanda kake nema nan ma duka ɗayinka zai taso a ga ƙoƙarinka a shi kana da ƙoƙari amma a wannan wuraren ne idan aka bar su to ka zama marar ƙoƙari sani sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi kwaɗayin abin da zai amfane ka ba abin da ba zai amfane ka ba sannan wasu indillah ka nemi taimakon Allah wala ta'ajjaz karka kasa wala ta'ajjaz karka kasa ka nemi taimakon Allah kai da kake dan tijaniya dan faila ka sani cewar komai da zai same ka Allah ne zai kaddara abin ya same ka ba ka kawo komi a cikin abin da kake yi kasan Allah ne yake tasarrufat a cikin ka ba wanda zai juya ka sai abin da Allah ya rama shine zai faru da kai kawai yasa in kana sallah sai ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk da dai magana kake astaghfirullah haka kake wada cewar kai muke bauta maka kuma kai muke neman taimakon ka ka faɗa da baki kam amma aikin haka yake nuna wa Allahu a'lam sai ga ayyuka kuma suna sabawa ayyukanka yana saba wannan ka ce kana bautawa Allah kana neman taimakon sa ka nemi taimakon Allah cikin duk abin da kake yi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haka kake cewa amma kuma ka cire taimakon Allah a cikin duk abin da kake yi kuma ka dawo kana ganin taimakon kanka ne kai ne kake taimakon kanka da kanka kake iya yin abu ba Allah ne yake taimakon ka kake yi ba kana yi amma kana ganin kai kake iya taimakon kanka kai ba Allah ne taimaki ka kake yi sannan ga Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai hada maka wala ta'ajjal kar ka kasa kar ka kasa to kaga anan din nan nan ne muka samu wajen zama muka zauna dafa sanan wajen saboda mu mun fassara cewar duk abin da muka muke yi to mu muke yi mu muka tsara kayan mu muke yin yadda muka ga dama ba Allah ne yake yi ba saboda haka sai mu samu kasawa a cikin duk abin da muka tashi inda ba mu kasa ba to inda muke bautan son zuciyar mu to anan ba mu kasa ba mutum ne ana so ya yi wani abu an yi an yi an yi yaƙi saboda me abin da yake bautawa ya ce iyaka na abudu amma ya kuma ya ƙaryar kansa ya ce na bautar Allah Allah yana son wannan abu amma shi zuciyarsa saboda ita bautar da yake son zuciyarsa yake bi sai ga garin abu an buga an buga wani na bi ka na bi ka wani ya ki saboda mai saboda son zuciyarsa yake bauta ba Allah yake bauta ba da yana bautar Allah in an nema wajensa to zai yi amma me bautar Allah ta koma cikin son zuciyarsa ne yake bautar Allah yana bautawa Allah amma yadda son zuciyarsa ya gaya maza haka yake yi yadda sun zuciyar sai gawa saka yake sannan da aka ce nemi taimakon Allah kar ya kasa sai yake ga dabarunsa da iyawansa su za su jawo yayi abu ba Allah ne zai taimake shi ba duk abin da yake na rayuwarsa ko me dabarunsa da iyawansa su suka taimake shi ya samu abin ba Allah ne ya bashi ba ba Allah ne ya basa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka nemi taimakon Allah kar ka kasa malamanmu suna faɗa mana cewa duk lokacin da ka ji cewa ba za ka iya yin abu ba ba za ka iya yin abu ba to daga nan ka lalata kanka ko wani abun dariya da muke yi mutum za ka samu yana rayuwarsa da duniya komi na rayuwar duniya da zai yi zai iya fita neman kuɗi zai iya zuwa ya ɓata lokacinsa a layin wani abu duk abin da ake yi na neman duniya da ɓata lokacin da ake zai iya yi amma aka zo maganin sha'anin lahira aka zo maganin sha'anin lahira to in kana neman kasawa na ƙarshe to a nan za ka gan shi a nan ne ba zai iya ba amma komi na rayuwarsa zai iya yi in aka ce ya karatu zai ce a ba zai iya ba cef ɗi karatu ya wuce ne ne kam yaushe zan yi karatu da dai kowa gaba sai ba da haka ai yanzu kan ina ai yanzu ai hidindimu sun yawa ba zai iya ba ba zai yi karatu ba da yi kaman bawa Allah ka gabi da riga kana lazumi sami da zuriya ba da wazifa da yaushe zan yi da riga ai ai ai abun yayi yawa ina da abubuwan yi da yawa anan kan ya kasa ba zai yi ba tashi da dare ka dan yi yawo lalle ko na bila raka'a biyu ya ya yaushe ma nayi bacci bacci ba da kyar nake yi da kyar nake bacci yaushe zan iya yin kiyamun lalle amma zai yi kiyamun wayansa kuma zai kiyamun lalle da wayansa ya ta dannawa har sha biyu har daya bai gaji ba a nan ba zai iya kasawa ba zai yi yadda ake yi amma ya kace yi wani abu na maganar sha'anin addini to nan kuma ya kasa ba ana gaya masa zai ce a ba zan iya ba ba zan iya ba kawai ya koye shi ba zai iya ba to da wani lokacin da kake jin cewar za ka iya to daga nan ka fada saboda kana ganin kai kake yi da kana zamani kake ba Allah ne ke yi saboda haka ba abun da ba za ka iya yi ba in dai ka yadda cewar Allah ne ke yi ba abun da ba za ka iya yi ba in ka yarda Allah ne yake yi ba abun da ba za ka iya yi amma dama in kana ganin kai kake yi ba Allah ba to anan kan shi kenan anan ka dama ba za ka iya komai ba kuma bayan ka faɗa kullum kana faɗa a cikin kowace sallah iyyaka na'budu iyyaka nasta'in kai muke bauta kai muke neman taimakon ka amma ka dawo ka ce taimakon a wurin kai ce kai kake yi ba Allah ne yake yi ba saboda haka duk abin da ka sa a gaba sai Allah ya baka wuri sai kai abun ka kai kai da kanka sai kai abun ka kai janka amma in ka gane Allah ne yake yi ba kai kake yi ba ko miye in ka sa a gaba sai Allah ya baka shi saboda ka san Allah ne bai yi ba kai ba ko ba za ka kaza ba ba za ka ce ni ba zan iya ba damun waye kai da za ka iya ai ba abin da kai sa kai kai balle ka iya ba abin da kai sa kai sai abin da Allah ya yi to ka yarda cikin cikin zuciyanka Allah ne yake yi ba kai kake ba in ka zama haka ko me da duniyar nan za ka yi ko me amma duk lokacin da kake dawowa kake cewa ni ne ni ne ni ne ni zan yi ko ni ba zan iya ba shi kenan ka lalata zancen ka shi sa ne sallallahu alaihi wasallam yace wasta'in billah wala ta'jaz ka nemi taimakon Allah ka yarda Allah ne mai yi kar ka kasa kana ɗan tijaniya ɗan faila wai ana tsammani ka san Allah an ce zo kai abu kaza ka ce a ni ga a ni ba zan iya ba ni ba zan iya ba zo kai abu iri kaza sai amfani ka a ba zan iya ba duka koyi to ina maganar da kace ka yarda Allah ne bai yi ka tsare ta kanka kenan ka dawo kanka kai ne mai ba Allah ba kisa sai ka tayi yiwa ko ba ga sai ka tayi yiwa in ne mun kudi kake sai ka tayi wa kudi ya gisa buwa sai ka rabu kake sai ka tayi maka rabu ya gisa buwa ko me kake sai ya gisa buwa ka buga ka buga na dade bai na abu kazan nan har yau ba abun bai yi ba sai ya za yi daman daman kai kake ganin kanka a ciki kai kake abunka ka tunda da yake sai Allah barka da kanka ka gani ya gani za ka yi ji to wannan shi ake son mu gyara sana da sallallahu alaihi wasallam yace wa man taraka isti'anata billahi wa ta'ana bi ghairihi wanda ya bar neman taimakon Allah yana neman taimakon wani Allah a cikin dukkan sha'aninsa wa kalahu Allah ila man ista'ana bihi Allah zai tura shi zai zai mai da shi kan wanda ya koma kan nasa tunda ka cire Allah ka saka cewar su wane su za su yi ko kai za ka yi kana ganin kanka cikin aikin wani kama bai zo nan ba wani bai zo nan ba ba wani yana ganin su wane ne tukuna ba ba ba kansa yake gani ba bai zo wani matsayin ba wane shi ya tsaya na yi kaza wane shi ya mun kaza wane shi shi ana aka bar shi wani kuma ya samu ya dan cire su wataƙila ya dan ƙara gaba amma yana ganin iyawarsa ne da dagiyarsa da menene ya jawo yana da shi yake yi sai Allah bashi da iyawa in mutane ne kuma sai Allah bashi da mutane sai bashi da su su ta masa a gani zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace fasara makzulan sai ya koma kaskantacce sai ya koma kaskantacce kiran shi kul islami a ƙarshen baitin nan ya gaya maka yace yadfa'u ma yadurru lutfan minhu la tattahi man ilahana fatukzala Allah yana tutsu duk abin da zai cutar da kai saboda sun sawa ka kar ka tuhumi Allah sai ka tabe sai ka koma gaskantacce kana ganin dan mi Allah zai maka kaza zai maka kaza ba ai kaza ne ya kamata ya maka to daga nan ka tabe kenan to anan ka gani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana gani baka neman taimakon Allah taimakon kanka kake nema da taimakon mutane a cikin abin da kake yi kana ga kai ne mai yi ba Allah ba to shikenan sai ka shiga cikin ta'awudu saboda ka shine ake so mu gyara wannan sannan yace mana a فمنعا من السقوط في هباء الخذلان جاء هذه الوحدة وحدة توجهك أيها الصالح الكريم إلى الطلب بالله لا بالنفس ولا بأحد من الخلق مهما كان ذلكم الطلب مادة وروحا فإنه لا معين على مصالح الدين والدنيا إلا بالله عز وجل فاستعن به تعن واطلب به تعبد لكن عليك أن تتحاشى من أسباب تمنع الإجابة وتهرم العطاء to wannan bayanin ne ma kusan mun yi shi yanzu yace mana a famuni almina sukuti saboda haka ake hana ka da shi yace maka la tattai man kar kai kar kai nan da shi yake wala kar ka duni Allah yace yasa ake hana ka min sukuti fi habailil kizlani kar ka fada cikin igiyoyin kaskanci na tadewa shi yasa yace jaa hadhihi luhada sai wannan fagen karatun da muke karantawa yazo maka tawajjahuka ayyuha salihul karim yana fuskantar da kai kai saliki ne girma bi tafi akan hanyar Allah ila talabi billahi in zaka nema da shi yace iza talibta matlaban din in zaka nema ka nema to ka nema billahi da Allah la bin nafsi ba da ranka ba ba da kanka ba wala bi ahadin min al-khalqi ba da wani a cikin halittu ba mahama kana zalikum talab biyan da ya kasance wannan neman ma dadal ruhan na rayuwar duniya ne neman ko kuma na maganar ruhin ka ne na maganar lahira ne fa innahu la yu'minu ala maqalihi ad-din wa dunya illa billahi azza wa jalla yace ba mai taimako akan abin da zai gyara sha'ani kana addini da duniya sai Allah kada ku zurfi fastayin bihi ka nemi taimakon sa ta'un sai ya taimake ka wadulib bihi ka nema da shi to sai a baka lakin alayka sai ce amma fa duk da haka ga wani gargadi kuma duk akan ka an ta tahasha min asbab kai nesa daga sabuba tamnaul ijabati wa tuhrumul ata akwai sabuba da suke hana amsa maka kuma suke hana baka to kai nesa da su ranar wajen kuma mai lubin-lubin yana gaya mana cewa ana hana ka karka fada a cikin wato igiyoyi na kaskanci yace saboda haka sai wannan wahada ta zo maka wannan fagen da muke karantawa yake gaya maka kai saliki mai girma cewa in zaka nema kai at-talabu billahi ka nema da Allah tabaraka wa ta'ala la bin nafsi ba da kanka ba la bin nafsi ba da kanka ba amma yanzu ka zo kana nema neman ya dawo duka kanka kake ba da Allah kake ba ba wani magana Allah ba su yi shani kanka kawai kanka kawai shi kake gani duk wani motsin da za ka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaka samu jin haka duk motsin da zaka yi sai ka kanka cikin abu duk motsin ka duk motsin ka sai ka kanka ciki in wani aiki kake na ibada to kana ganin kanka ciki ai yanzu na yi kaza na dage na abu kaza kana ga ganin kanka ciki to shine ya ga maka ciwar kai atsalamu billahi kana nema da Allah kake nema la bin nafsi ba da kanka ba in an ga kana abu to ashe sun zuciyarka ne sa dake amma in ba san san da bane to ka bari to abin da ake so ka zama shine da wanda take so da wanda ba ta so su ya zama daya wurin ka ba ruwanka da wannan sun zuciyarka ne amma akwai abin da kana yi wani ma yana gani an sun zuciyarka kake yi kawai ba wai kana nema da Allah bane kana yin abu kuma asabullahi zaka samu mun fada cikin wannan dewa wai abun muna yin sa neman din kusanci da Allah ne amma kuma kan mu muke yiwa kan mu muke nema a ciki ba Allah muke nema ai yanzu yanda zagiyar nan ka gani ma nan gaba kaɗan ko sai mutum ya bada jibar haka ni ma nan gaba kaɗan yanzu yadda nake abu kazan nan abu kazan nan yanzu ina ina kaza ina kaza nan da zuwa lokaci kaza yana ta fulani yana ta tsarawa wai shi yanzu zai kai ina dai kansa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya fita Allah ya fita cikin janinka ya barka kana ta mama kawai kana shan wahala ba inda zaka ji amma za a yi maka istidraji a dan kama ka sai a baka sai ka ga abin kamar da gaske ne amma ba zai tafi ba zai je ba to shine aka ce mana ayi absaru billahi la bin nafsi ka nema da Allah ba da kanka ba wala bi ahadin min al-ghaibi kuma karka nema dan dan wani daga cikin halittu kana dan tijaniya dan faila amma duk ayyukan da kake dan wani kake kana neman shiga cewa ne ce ai ai wani akwai kokari ai wani ya dage ai wani yana kaza a zawiyan ba inda kake kana so a yabe ka sai ka dage amma dagira ne mai yabonka ne saboda ka samu shiga a wajen wani inna lillahi aiki ya lalace aiki ya lalace kana ta aiki sai kana zamani aiki kake kuma shi babu an ta habata amalu kuma Allah ta shuru ne kenan aiki ya lalace ba ku sani ba ka zo kana yi amma kuma neman yardansa ne ya sa kake yi ba neman yardan Allah ba wanda zama ɗan tijjaniya ɗan faila zai zama haka ba zai zama haka in ɗan tijjaniya ɗan faila yana yin abu amma don neman yardan wani to ya bar abun dama shi dai masoyin ɗan tijjaniya ne ɗan faila ba wani ba ɗan tijjaniya ɗan faila shi ina wani ma a wajensa da har ma zai je da biyar zansa ai babu sannan yake ma ma kana zalikum talab yadda duk wannan abin da kake nema ko ya yake na rayuwar duniya ne ko na ruhin ka ne kai da Allah kake nema ba wai da mutane ko da zuciyarka ko da wani abu yace ba mai taimakon da zai gyara maka addinin ka da duniyar ka sai Allah tabaraka ta'ala to nemi da shi a cikin duk abin da kake nema ka nemi taimako da shi sai a taimaka maka ka nema a wurinsa sai ya baka in neman da kake a wajen Allah kake nema Allah sai baka to sai ce aje a ce ka samu wannan din ka yaka kaga yi misali a ce mutum yana a salu billahi ne la bin nafsi wala bi ahadin min karki yana nema da Allah ne ba da mutane ba ba ba neman yarda mutane yake ba san zuciyarsa yake ba ya kai wannan matakin sai ya ce har yanzu ana tsorace maka wani abu a cikin neman ka sai ka guji abin da zai hana a amsa maka neman naka kuma da abin da zai hana a baka din akwai abubuwa ko da Allah ya sa ruhinka yayi kyau ka fara tafiya kana jin duk abin da kake yi da Allah kake ba da mutane ba da su ba ruwanka da zuciyanka son ranka ne jawo kake ka wuce wajen ka wuce jin san ranka ka wuce ganin jama'a kana yi da Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah kake to har yanzu akwai wasu abubuwa kuma da za su iya tsare ka cikin neman ka abubuwan nan su ne za ka iya yi ba amsa ba za su hana amsa maka kuma za su hana a baka za su hana a amsa maka sannan za su iya hanawa kuma a baka waɗannan abubuwan shi ne ce asbabul ijabatu wal hirman ke sabuban da suke jawowa a ki amsa ma sannan a ibaka suna nan da yawa insha Allah idan muka dawo za mu ji waɗanne ne sabuwan da suke jawowa mutum a gara amsa masa a hana shi gashi yana ta roƙo kuma har zuciyarsa ta fara kyau ya samu gane cewa yana nema da Allah tabaraka wa ta'ala ne baya nema dan kansa baya nema dan neman yarda mutane amma kuma a hakan ya rasa waɗannan sabuwa ne suke jawowa insha Allah idan muka sake zama akan sa za mu tashi kaga dai ana ta fitar maka da ma'anar wannan baitin da shi yake ga maka idza qalibta matlaban adimta fadhiruhu yadri wa ma daraita yadfa'u ma yadul lufan minhu la tattahi man ilaha na fatuksala har yanzu ana fitar maka da ma'anar wannan baiti idan kana nema ga irin abubuwan da ake so ka samu a cikin neman ka Allah ya samu gane abin da shi yake so mu gane a cikin wannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da makaranta na daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mujizarsa albarkacin shi tijani da karamarsa albarkacin shi ibrahim da faidarsa albarkacin alqur'ani da ayoyinsa allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatil ma'ulih wa khatim lima sabab nasir alhaq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين السلام عليكم